أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر su waɗannan mutane wanda aka yi magana wanda suka zama ‘yan aljanna wanda za su shiga aljanna su huta dinna Allah yana sa muna cikinsu suna daga cikin sifofinsu bayan wanda aka faɗa a jiya yuhuna bin nadiri su mutane ne masu jika alkawali wa auhu bil ahad inna la da kana mas'ula Allah yana neman mu cika alkawali mai alkawali abin tambaya ne wa duk wanda ya kulla shi akwai alkawali tsakanin bawa da Allah ubangijinsa wanda tun kafin mutum ya zo duniya sai da aka yi alkawali da shi ahad na farko kenan wanda mutum ya ce lallai in ya zo duniya zai ba Allah bauta sannan aka fesa masa rayuwa aka ba shi damar fitowa ya zo a duniya sai da wannan alkawali din sannan akwai alkawarra kuma wanda muke yi junanmu da juna shi mu zamo masu cikawa rashin cikawa din alama ne na wanda za su shiga wuta kenan ba wanda za su shiga aljanna ba yuhuna bin nadri na kuma kullun suna tsoron yawman wuni wani rana wanda zai zo ranar tashin kiyama kenan kana sharruhu wanda hadarin ko tashin hankalin wannan wuni bala'insa shine sharruhu kana ya zamo mustatiran mai ɗan karan tsanani lafiya amin
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام كما صفان سو شنا daga cikin sifan su wanda suke ciyar da abinci wa yudimuna ta'ama ala hubbihi bisa ga suna son abincin kuma wa yutruna ala anfusihim walau kana bima khasasatun Allah ya sifanta su a wani wuri wanda suke fifita wansun su akan kansu ko da suna da bukata yana daga cikin sifansu wa yudimuna ta'ama ala hubbihi suna ciyar da miskinan miskini wanda ba shi da abinda ba zai ci gobe kila da zai kokari ya samu abin da zai ci yau wani miskini ma ko abin da zai ci yau din ma ba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba miskini bane allazi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan masu yawon bara a basu a basu kuɗi ko abinci idan aka basu su yi gaba su koma su karba wannan sunan su mabarata kawai kai miskini kam allazi la yajidu ginan yugunihi wanda ba shi da kuma abin da ke samu ba isansa kuma ba iya roƙawa wannan a taimaka masa Allah yana nema a taimaka masa yana jin nauyi ba iya rokawa amma abin da yake wurinsa kuma ba isansa kuma gashi da iyali gashi da lalura da yawa to su dai sifan suna ciyar da miskinai biman za'ama alahu bi miskina waitiman suna ciyar da marayi yara wanda iyayensu wanda suke zuwa su nema su kawo musu ba su da ba ba babu sun riga sun mutu to wannan kowa yana neman yaro yana neman uba wanda zai taimaka masa kamin karfinsa ya kawo amma idan mutum karfinsa ya kawo yatimi ne kam amma ba irinsa ake magana ba domin yana iya je ya nema ma kansa ƙananan yara ne da karfinsu bai kai su je su nema ma kansu abin da suka ci ba sannan iyaye da ka nemawa su kawo musu mahaifansu kuma Allah riga ya karbe su yatiman kenan wasiran kuma suna ciyar da kamammu asirin din shi ne ko kamammu dai wanda aka kama fursunonin yaƙi da ake ce su kawo fansa kamar an yaƙi da musulmi da kafirai an kama musulmi suna can an ce su kawo abin fansa to kai musulmi ka ɗibi kuɗinka ka bayar aje a fanso su su dawo cikin sauran jama'a musulmi su dinga ibada to irin wannan asiru kenan na'am wa yatiman wa asiran da marayi da kuma wanda suke fursunonin yaƙi an ce ayat ta sauka ne akan sayyiduna ali ibn abi talib karramallahu wajhahu amin an ce wata rana yi alwashin zai yi azumi da shi da matarsa fadima yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai suka dauki azumi kasan zamanin sannan su ba su damu da duniya su tara ta ba inda mutum ya samu abin da ya ci mutum ma sai ya kwana baya da ko dirhami baya da kuɗi ba irin yanzu ba ne balle a ce akwai su a banki babu sabis balle a je atm ya lake ko kuma abin da ya yi kama da wannan to ba irin yanzu ba ne to ba su da komai sun samu ɗan abin da suka yi kalaci suka yi sahur da suka yi sahuru sai shi mai gida sai da na Ali karamallah wajahu ya je nemo abin buɗe baki ga kuma ‘ya'yansu jikokin annabi Hassan da Husaini sai suka samo abinci daidai wanda zai ishe su amma ba sosai ba sai na Ali ya samu bawan Allah ya zo ana batun buɗe baki su buɗe baki yaran kuma su samu abin da suka ci sai ga mai bara miskini sai zo kofar gida assalamu alaikum jama'ar gidan annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna gaishe ku don allah ku taimaka muna mu miskinai ne ba mu da abin da za mu ci lokacin buɗe baki yayi suna bidin su buɗe baki sai na ali ce kai wancan ka aiki da zufi mu bukata faɗi ma mikin ganja mu ba su mana sai suka ɗauki abin buɗe bakin nan suka ba su Allahu akbar ba su samu abin da baki ba sai suka sha ruwa suka sha ruwa kuma sun yi so su yi azumin kwana uku ne ce to bari mu koma mu yi sahur suka yi sahur da ruwa aka zarce rana ta yi sai na aliyaje nema bawan Allah sai samu da ya samu sai dawo daidai buɗe baki sai wani mutum ya zo assalamu alaikum ya ahla baitin rasul jama'ar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ku taimaka mini ni yatimi ne maraya ne marayi yana bara kofar gidanku ba a zuwa gidan annabi a rasa kun gadi alheri kun gadi mutunci don Allah ku taimaka mini ku taimaka mini na aliyu shiru sai Fadima ta dibo shi radiyallahu ta'ala anha amin ce to mi ka gani mai gidan ce a to mu ba su mana sai ka dauka aka bashi kwana na biyu kenan to ya za a yi sai suka buɗe baki da ruwa aka ce to kuma nuzurin mu alwashin mu azumin kwana uku mu zarce da abin mu mana sai suka zarce da abin su azumin kwana uku to rana ta yi ya tashi haka nan nema kuma yaje Allah ya bashi kuma ya samu abin dai kam ko ba kaman maliji ba dai ba zai ishe su ba tunda kaga dai yunwar kwana biyu kam to abin ya ƙara yawa to sun zo ana batun a buɗe baki ya samo ma abin maimakon a zo a saya abin da za a sayi ko yaya ne shina kawowa gida ya aika aje ya yi shawara me ya kamata mu sauto mu buɗe baki da wannan sai mai bara assalamu alaikum jama'ar gidan annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam gidan alheri gidan mutunci gidan daraja kun ga da alheri tun ga mahaifinku kun ga da alheri tun da dama gidan alheri ne tun ga kakanku to Allah ku taimaka min ni ni, ni asiru ne asiru ne na da ce ah to ko mu wanda muka yi jiya ce a mu yi mana sai a koma za a sai abincin ba aka ba ce je in zai shishe shi in ba zai shishe shi bai je ne mai kari Allahu akbar shikenan sai dare ya yi suka dai buɗe baki da ruwa haka to alwashinsu na kwana ukun dai ya riga ya ƙare shirna ali yana zuwa fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ma shirna ali ya aka yi jiya an sauke aya an yabe ku an ce ku ku ne mutane nuna da'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran Mm.
kuna ciyar da mutane abinci kuna so je karan jiya kun ciyar da miskini jiya kuma kun ciyar da yatimi yau kuma kun ciyar da asiri to me ya za a yi kenan ce to inna ma nudimukum liwajhillahi إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا da aka yi hakan sai kuma aka dace sai ga mutanen sun zo fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga ayoyin sun sauka shi wancan na farin sai ce ya rasulullah shekaran jiya na wuni da yunwa na zo wurin gidan gidan gidan mutanen kan nan jikokinka da yayanka wallahi suka bani kai min godiya ka gaya musu na gode na gode na gode wannan shi ma ya tashi ni ma na zo in gaya maka kai min godiya gare su na gode na gode wallahi yatimi nake na je gobar gidansu ko in samu ko kar in samu nan da nan suka bani wannan kuma yace ni ko asiru ne tun dai mun zo mu yi godiya sai sayyidina ali yace ce musu a ya rasulullah ai ba sai sun ce sun gode ba Allah da muka bayar shi muke son ya bansa الله su tafi abinsu sai ga aya ta koma saukowa ana yabansu ku dai ne diyan gidan mutunci wanda kuka gadi mutunci kuka gadi dattaku wanda kuke cewa bayan kun jiyar innama nud'imukum liwajhillahi mu muna ba ku ne saboda Allah la nuridu minkum jaza'an ba mu kosan ku biya mu kasan akwai an hana annabi wala tamnun tastakthir kar ka yi don a baka to su ba da haka suke yi ba la nuridu minkum jaza'an wala shukuran ko mun gode ba masu ku ce mana ku tafi ku je ku gode wa Allah shi Allah shi ya baku to wannan dai matsayi ne hususiya ce نعم shi abin da ya shafi matsayi babu takallufi idan ka ce kai takallufi ba za ka samu lada ba a'a kai saboda Allah kawai abin da takallufi bari in kakala ma kaina haka din in zama haka kokari dai za ku yi fa qulimalu basayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kokari ne mutum zai yi zuciyarsa ta wanke sai ta zama haka amma da yake matsayinsu ne an ba hana a gode ba ubangiji ma yana neman a gode in yayi mana wannan mataki ne ake magana akai wani mataki ne amma akwai matakin godiya tunda ubangiji ma ya ce fashkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun مم.
nemomin da nayi muku in dai ni ne Allah ku ku gode mini sannan yace fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith tattare da ni'imomin ubangiji da Allah yayi maka to ka faɗa mana ka gode wa Allah saboda haka idan wani ya kyauta maka fa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin wani ya kyauta maka to sai ka ce ka gode نعم ka gode masa da ya zo ya kawo maka ka gode wa Allah da ya turo shi ya kawo maka نعم shi dan dako ne kawai an aza masa kayan dako ya kawo maka duk wanda ya zo ya baka ba ba nashi ya baka ba ba zai iya bashi naka ba dan kowa tun ganda a haife shi sai da aka rubuta abin da zai samu da abin da zai ci da abin da zai kashe har ya mutu kowa saboda haka ba za ka mutu ba sai ka cinye kuɗin da aka rubuta za ka samu ba za ka mutu ba sai ka shanye ruwan da aka rubuta ka sha saboda haka yanzu ka zo za ka buɗe baki ka bani ruwa ɗaya na sha to wannan nawa ne cikin nawa ne wanda aka rubuta zan sha No.
ba naka bane amma an baka ka kawo mini Mm.
ta daga na baka naira dubu ɗari ba nawa ba ne naka ne amma suka biyo ta hannuna ni No.
ɗan dako ne wa an fi kumin ma ja'alakun mustakhlafi na fi Mm.
kuɗi ba ku ciyar ga abin da na sa ko halifofi a a bayan ƙasa ga wannan abin kamar sakatarori ne na gwamnati a gwamnati ta ce ka ba wannan kaza ka ba wannan kaza ko masu biyan albashi din nan to ai su ma biyan su ake yi lokacin da suke biyan albashin nan suna da nasu abin da ake ba su na suna ga aiki su su lebarori ne su ne wa gwamnati lebaranci ta biya ma'aikatanta aiki da saboda haka kai lebara ne kawai ka zo ka kama wannan kar ka dibi kai wani kokari kokarin ka kam ka kawo baka rage ba Mm.
abin nan din ka bashi abinsa to amma dai yana da kyawu idan mutum ya baka to ka gode masa musamman dan aika idan wani ya baka abu yace ka kai ma wani ba dai ba wani hannu da hannu ya baka ba ko to yi kokari ka gaya ma wannan nan na ga abin arziki na gode ka ka kubutar da wanda aka aiko Mm.
wanda aka aiko ya kubuta wanda ya turo shi ya san lallewa ne ya kawo No.
to wannan duka dai makarim ne makarimul akhlaq wanda ana san su amma mataki mataki in ka wuce wannan kuma kai wancan matsayi matsayi ne amma babu obatakin kar ka kai wancan ba ka ce ka tsallaka sai ka kai ga wancan da ƙarhi ma ba za a yi wannan ba la nuridu minkum jaza'an wala shukuran ba ma neman ku saka muna kai mu ko godiya ba mu so ku gode wa Allah da ya turo mu ya ce mu zo mu kawo muku إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا inna na khahu min rabbina yawman abusan qamdarira wallahi mu dai muna tsoro daga ubangijinmu min rabbina ga ubangijinmu yawman abusan wani wuni wanda fiska za ta gimtse saboda tashin hankali wujuhun yawma idin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira ranar da huska za ta game saboda tashi hankali kai wannan rana akwai magana na na kawo mai rabbina yawman abusan qamdarira mai tsananin tashin hankali wannan wuni duk sharri akwai shi a ciki wurin mutumin banza mutumin sharri duk alheri akwai shi a cikin wannan wuri wurin wurin wurin mutumin kirki mutumin alheri mai dattako duk alheri shi ko zai ganshi amma qamdariran ne abusan ne wuni ne wanda munafiki ko azzalimi ko mujrimi zai bata fuskansa kam daridan mai dukkanin wani sharri matattarar sharri duka ga mutumin sharri ranan nan akwai ta ga wannan wuni ga wannan mutumin فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شي يسا شي الله يكياي سوغا شر ذلك اليوم واتو تاشن hankalin wannan wuni نعم saboda sun zama duk abin da suke yi suna yi saboda Allah din nan in kan kaga ba don Allah za ka yi ba zuciyar ba ta natsu ba to kar ka yi in kai ka yi banza in ka yi ba ka yi don Allah ba ka yi banza ba za ka samu komai ba saboda kullum dai abin da za ka yi ka tabbatar da zuciya ta samu ikhlasi ta yi saboda Allah saboda Allah wanda yake biya wanda suka yi dansa kuma an faɗa a baya mutanen kala biyu ne akwai lebarori na Allah akwai kuma bayan Allah lebara kam wanda yake aiki don a biya shi bawan Allah ko mai aiki wa Allah shi ne masa bauta don shi na bawansa dukkaninsu mutanen kirki ne amma wancan kam ya fi zama ɗan gata Mm.
bawa ba ai ya fi lebara dan shi lebar yana da iko yana da nashi inci ya ƙara aiki ya tafi abinsa amma shi bawa kullu yana nan karkashin mai shi ba sai an biya shi ba dama shi an an riga an sayi shi ne an biya kuɗi fa Allah ya riga ya sayi mu ai ko mu bayinsa ne tuni duk da haka kuma masa aiki sai ya ce biya mu da Allah shara min almu'mina anfusahum wa amwaluhum bi annahum aljanna yayi ciniki da mu ya gama mun sallama masa me muka sallama masa rayuwarmu me rayuwarmu za mu sadaukar da rayuwar nan wuri masa da tabaraka wa ta'ala mi zai ba mu aljanna mu ne mu tahi amsa ba don ba a shiga aljannar sai an mutu mu ko ba mu san mu mutu din saboda haka kai ne kawai mumini kai ne baka tahi amsa biya ba aljannar don ba ka san mutuwa in ka mutu kam sai a biya ka innama nuzimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وقاهم الله شر ذلك اليوم ubangiji tabaraka wataala ya kiyaye su ga tashin hankalin wannan wuni zalikal yawmi walaqahum ya hada su da nazaratan kyalkyali na huska maimakon can abusan kamdarira su gwaje suka hadu da nazaratan kyalkyali na huska makon bacin fiska azam da sun ce daɗin zuciya a tambi fuska to su saboda tashi hankali fuskar ta yi bakin irin ko da farare ne amma wannan kam Allah kiyaye su fuskar ta zama nadaratan tana kyalli wasu ruran kuma gafarin ciki can wanda wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nazira wansu Allah ya sama a cikin su fuskokin su suna kyalli shine nadaratan anan can kuma yawon nazira ila rabbiha nazira tana kallon ubangiji tabaraka wata'ala nan kuma nadratan wa sururan ga kyalkyali ga sheki ga haske ga kuma farin ciki babu alamar bakin ciki saboda sun ga abinda Allah ya shirya musu na dawama na aljanna Allah tabaraka wata'ala ya bamu Allah ya sa muna cikin masu samu وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ubangiji ya saka musu jazahum bima sabaru hakuri ne suka yi ai inna Allah ma sabiri ya alladhina taqullaha wa kunu ma sadiqin sun ji tsoron Allah sun zama cikin masu masu gaskiya kuma sun yi haƙuri ubangiji ya ce mana wazbiru inna Allah ma'as sabiri ku fa ta haƙuri fa ku ta haƙuri da abubuwan da mutane suke yi muku na zagi na sharri na miyagun dama duniya gidan wahala ce kawai ba gidan jin daɗi ba ne duk daɗin da mumini ya je a ba daɗi ba ne in dai kam yana duba abin da yake da shi a aljanna da kuma wahalhalu na ibada rayuwa ba ta son wahala ka tashi ka yi azumi ne ga bazara ga zafi cikin dare ne ka tashi mutane suna son bacci ka tashi ka yi ta sallah ka yi ta ibada ga banza ka gani haramun ka kauce mata saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ga shi dai abubuwa da yawa ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri to Allah ya saka musu bima sabaru saboda haƙurin da suka yi suka yi ta sallah suka yi ta gaskiya suka rike amana bima sabaru ya saka musu da jannatan aljanna ga ta nan an ba su wa nudu an tilkumul jannatu uriftumuha bima kuntum ta'malu za a kira mu a to yan aljanna ga aljanna nan na ba ku ku shiga saboda aikin ku da falalan Allah tabaraka wataala wa zan bi ma sabaru jannatan wa hariran kuma ga tufafi na alhariri na kawa karan miski mai kyawu irin na aljanna tuwahin aljanna masu kyawu wanda ba za ce fantuwa a duniya don ba a kawo samful ɗinsu ba a duniyar balle a kwatanta ka ji an ce alhariri karka yi tunanin abin da ka sani ne alhariri wani zare suka ce ma alhariri su suna kwatantawa ne ai ba su je aljanna su ga alhariri na aljanna ba su dai sun kwatanta ne sun yi shi mai kama tun da tuwahin aljanna masu kawa ne to wani a ba su suna wanda masu kyawu a da wani kyalkyali sai a ce alhariri na aljanna kam ina sai dai mun je mu gani ba za a ganuwa kuma komi gane ka komi ya wace a wacenka komi wayewarka sai ka je aljanna ka zama ba kauye zalla dan za ka kayan jin daɗi ka rasa da za ka yi da su sai mala'ika sun gwada ma ce ran kai dai ai ga yanda ake yi da shi ai ga yanda ake yi ran kai dai wannan shine kaza oh iko Allah to baka taba gani irin sa a duniya ba komi wayewanka ka je lahira sai ka zama ba kauye zalla saboda kayan lahira ba na aljanna ba irin na duniya bane jazamu ma sabaru Allah ya bamu amin jannatan wa hariran da tuwon alhariri mai kyawun kallo متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا muttaki'ina fiha alal ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira za su samu su shige aljanna dinna Allah ya sa dai da mu kar ai ta bada labari mu ci rashin sa'a mu zama ba da mu ba muna fata Allah ya sa da mu za a yi wannan amin ya rabb wataƙi'ina za su zame sun yi kishingide zama hutawa ne kwanciya ma hutawa ce ginkirawa ma hutawa ce amma idan an gaji to lahira babu gajiya na'am saboda haka duk abin da ake so in kwance kake so abin da yasa ake ka batun kwance nan saboda kwanci kamar shine jin daɗi amma ai kwanci in yawa ma ai sai ya zama wahala na'am sai gaji wallahi dai na gaji da kwancin nan Mm.
don fitowar rana aka samu awa takwas kana kwance in dai lafiyan kalau sai ka ji gaɓoɓin nan sun yi ciwo kana neman ka tashi ka ɗan juya kuma dole ka ba sai ka juyo kanci abin da aljanna Wa- aljanna jin daɗi ne kawai kwanci na jin daɗi za ka yi tsayi ma na jin daɗi za ka yi tsayin ma in ka ɗan shi na awa guda in ba mai kurciya da yawa a jiki ba sai ka ga ya gaji Mm.
to mutaki'ina suna kishingide taki'ina fiha a cikin aljanna din nan alal ara'iki akan waɗansu irin shimfiɗu ko gadaje a cikin ɗakunan aljanna ko kuma hemomi na aljanna la yarawna fiha shamsan wala jamhariran ba sa ko ganin rana balle zafinta ya dame su ko haskenta ya yi musu yawa ka san haske ma kan yi yawa ce kawai wallahi hasken nan ya dame mu don Allah rige mana fitilan nan hasken ya yi yawa shi ma yana damuwa don yana cin idanu to babu shi aljanna irin wannan din balle zafin rana shi kam in ka sha ta awa ɗaya in ba dole ba kana neman inda ka buya ita rana haka take duk wanda ta buga sai ya san ta buge shi ko menene ne sai dai abinda Allah ya ɗebe irin itace su ma suna da buƙatuwar ranar suna da buƙatuwa da inuwa don da ba dare da rana ne zalla da duk itacen da muke ganin nan sai su mutu daren yana taimaka musu duk da kaga rana tana taimaka musu yadda ga mu ma jikunan mu suna shakan ranar ranar tana taimaka musu da an ban mu haka shaba shaba ba mu rana to cikin namu sai zama duk yadda ka san kasa an yi cikowa ta janye ga wuri taba taba duk jiki haka zai koma bai iya amfanin komai saboda bai sha rana ba sai an gasa shi da rana Mm.
to jikin duniya kenan amma na lahira ga muku kwance alal ara'iki akan waɗansu ilin gadaje wanda babu su a duniya ko da yake suna cewa ara'iki wa irin gadajen nan masu rumfa irin gadajen nan na- na ƙarfi masu rumfa da suke lilo ko dai su ne ko ba irin su bane dai mutum ba su daidai aljanna ba su masu yi balle suka kalolin suka zo suka kwatanta illa dai ana kwatantawa ne duk dai irin gadon da ka sani mai daɗi mai laushi mai daɗi to kamar irin sa ne amma wane na aljanna waye kamar wannan sai dai kamar a ce hoto kazan komi kyawun abin kaga hotonsa ba dai da shi bane na'am la yarawna fiha shamsan ba sa ganin rana balle ta buge su wala zamhariran ko hasken farin wata ka san shi ma wat- watan nan da kake gani shi na da amfani sannan hasken sannan da kake gani ah, yana cutarwa wurin waɗansu na'am wani idan ya yi awa ɗaya cikin farin wata ya tashi gobe yana tashi da zazzabi ko mura haka Allah ya mutane daban-daban ni akwai mutumin da na zani ko takalmin suka sha farin wata suka kwan cikin farin wata in yasa to sai ya rashin lafiya Allahu akbar saboda ikon Allah haka Allah ya shirya to shi wurin watan ma- mafi yawa yana dan taba wasu to lahira ko babu ciwo balle rana ka san rana tana tabawa sosai to babu rana balle ta buge mu balle a ji ciwo a ce ai bai da lafiya mai zafi ne zafin rana ne ya sha masa kai ko ya kama tari ya kama mura shina shina atishewa lafiya wallahi jiya na sha farin wata ne ko da na falka ina cikin farin wata kwance shi yasa na samu to babu wannan amma ba akwai haske zalla na No.
jin daɗi wanda ba wanda ya san misalinsa sai dai wanda ya je aljanna din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ya leka aljanna ya diba mana samful sai ya ce mana misalin aljanna haskenta misali wanda zamu iya gane yace kai ba ku da iya ganewa amma bari in ba ku misali yace ni na gano na gano kaza annabi ya shiga aljanna ba Mm.
sallallahu alaihi wasallam to yace annabi bai san gaibo ba aljanna ba gaibo bace wallahi annabi ya san gaibo wanda ya shafe shi sallallahu alaihi wasallama in gaji mutum ya ji annabi bai san gaibo ba to wani irin rudaddan mutum ne a cikin addinin musulunci ko kuma yana neman masu kama hannunsa amma ai kowa ma akwai gaibun da ya sani wanda Allah ya sanar da shi wanda wani bai sani ba balle har akai da inna ila rabbikal munta har akai ga gaibu wanda ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai wanda ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko bai san shi ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bari in baku kwatankwacin aljanna inda take haskenta kun ji an ce babu rana babu wata ko eh lalle haka ne ya rasulullah to misalin ta kamar dai an yi sallar asubahi an samu kamar minti 40 rana bata fito ba hasken nan yayi fau hakan nan kowa ka gani kana han- ka zama lokaci ya fi kowane yanayin duniya kyawu Na'am.
ya fi yanayin faduwar rana Mm.
don yanayin faduwar rana akwai zafi wannan Na'am.
lokacin amma da safe kamera nan ya fito ga haske ga amma kuma rana bata fito ba Na'am.
yace to kamar dan misalin da zan ba kamar shine dan misalin misali yanayin aljanna Allahu haske Akbar.
komi da kyawu saboda haka zaka ga mutane ma suna jin daɗi lokacin zaka Na'am.
jikinka ya tashi yana kaukau yana jin daɗi shina annashawa idan kana da gona kayi shuka in kana son jewaya ta burge ka leƙa lokacin ka gani in ka duba je- kai, ka tabbata gona ta yi kyau wannan lokaci ka to shi zai kai ka har hitowar ranar kana son jewaya da wannan lokacin zaka tafi amma da rana ta buga sosai to jewayan gona bai da daɗi lokacin to shi ne misalin aljanna irin hasken nan na asubahi kan fitowar rana to aljanna babu rana eh, don ranar ta riga ta ƙara aikinta an hasko mana ita, ita ne wajen shamsa sirajan eh, dama an yi mana ita ta zama mana fitila a duniya can kan lahira an wadatu da wannan wala zamhari nan ko wa- hasken farin wata babu babu irin wannan kala ya tashi daga aiki tun a duniya ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها muna nan kwakwance cikin aljanna cikin jin daɗi kuma an riga an faɗa dai kwancin na jin daɗi ne ba na gajiya ba don akwai kwanci na gajiya cika bari in kwanta wallahi na gaji sannan akwai kwanci na rashin lafiya to ba irinsa bane za a yi aljanna kwanci ne kawai na jin daɗi ga ‘ya'yan itace ga masu son ci. Wadaniyatan alim zilaluha, zilaluha inwoyin aljanna, wadaniyatan alaihim ta zo musu kusa-kusa a kai, inuwar ba ta yi nisa ba. Wadaniyatan alim zilaluha, wa zullilat kutufuha tazlila, sannan kuma an yi musu inuwa da rassan itacen aljannan da duk abin da masu suka su ɗiba na yayin itacen gashi tadlilan an hore musu shi duk abin da suke so ga inuwoyi ga itacen masu ‘ya'ya kuma in za ka ɗiba ga, ga, ga ‘ya'yan kusa-kusa babu wahala ba irin itacen duniya ba da Allah samu min dutse in kwaɓa mangwaron can kai ta wahalar jiwa ko ka jefe wani ko a jefe ka ko ka dace da shi ko kar ka dace ko ka jefe kafin shi fado ya fashe ya lalace a'a ko ba ni karanta in kakkabo ko bari in hau in ka je hawa ka ji rashin sa'a ka fado ka kare ko ka ji ciwo to duk na aljanna ba haka suke ba No.
daidai bukatanka No.
kai in zaune kai kace ya zo dan itace ya shiga bakinka zai zo ya shiga bakinka ne fa الله أكبر in ba ka son tauna ka ce tauna kansa ba sai ya tauna maka kansa sai ka ji daɗi daidai wanda ake so wadane ta alayhim zilaluha wa dhillan quduhuha tadlilan ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوبها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة kuma yudafu wa yudafu alaihim ana zagaya musu su yan aljanna din dai Allah ya sa muna ciki amin bi aniyatin da waɗansu irin kofufuka ko ƙorai ko kwanna irin dai na aljanna ba irin na duniya ba na'am wa tsabalin bi aniyatin amma kuma ƙwaryar ko kwanan min fiddatin ba fa ƙwarya ce ta duma ba No.
a'a ba ta duma ba ce ba kuma ƙwarya ce ta kwano ba balle a ce ya fashe in ka ɗiba ka sha ruwa wannan abin nan ya ɗan taso Mm-mm. min fiddatin malam na azurfa ne min fiddatin wa aka wabi ga bayan wannan kwanna ƙorai sannan ga kofufuka akwa kofuka wanda suke da marika a wannan wuri wani lokaci ma za ka ji su ma wanda ba su da ma marika za ka gansu ga kofuka dai aka wabi kanat kawariran wanda su ko kofukan kaji dai su koran na fidda ne azurfa shi ko wa akwabin kofuka kanat kawariran shi ko kofukan na kwalba ne na karau na kwalba ne wanda idan an zuba ruwa ko ti in shi kake so ko kayan tsimin nan irin su maltina ko irin su jus din nan ko duk dai irin kayan nan da ake na tsimin-tsimin na masu zaki-zaki za a sa maka su cikin kofuka na kwalba na karau wanda Na.
duk abin da a ce kana gani kanat kawariran na kwalabe ne kuma ba kwalba wadda za ta faɗi da mutu ba bari ka ji irin ta قوارير من فضة قدروها تقديرا qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira sannan wannan kofukan kuma da aka ce qawarira to min fiddatin kwalabe ne amma na fidda na azurfa na'am qawarira min fiddatin qaddaruha an yanka wannan kwalbar an auna ta takdiran aunawa daidai shan mai sha Mm.
domin wato cin abinci kala-kala ne aljanna babu mabaraci sannan babu bola balle a zubar da saura na'am tutun da babu mabaraci wanda za ka ba babu bola balle ka zubar da saura idan an baka shi da yawa kaci-kaci ba wurin zubarwa kaga akwai damuwa na'am sai ka ce bari dai in matsa in cinye shi haka nan Mm.
kaga sai ka ta kakawa cikin ka abin da baka iya cinyewa Mm.
to shi mai ci duk ya ci abin da ya fi gabansa ba zai ji daɗi ba tun wurin cin ma lokacin da kake karawa dole ne kake kara ba ka cin kana so ba saboda ai mun- mun faɗa a baya cin abincin ma ai wahala ne ai za za ta yiwu a rayu ba a ci abincin ba kuma ka samu lafiyan ka ci abinci don Allah malam ka tsaya zaunan taunan abinci ko nama cin sa ba wahala bane duk daɗin sa balle kai kalo da kasusuwa na'am ai ko shi wahala ne wanka ma wahala ne malam shi ma wa duk wannan zaman duniya wahala ne to shi yasa kaddaruha takdiran sai aka kwatanta kofufukan takdiran daidai bukatuwan shanka za a baka kofi da ruwa daidai cikinka kana shin yewa ka goshi Allah.
sha ya fi daɗi haka nan Mm.
kana shin yewa yana karewa ka goshi shikenan in a ce akwai saura ba almajirin da zaka ba kuma baka shinye ba ba daɗi zaka ga wani lokaci in baka shinye zaka ce bari bari yi kokari dai mu matsa mu shanye shi ya fi mu raga shi kar ya lalace to babu wannan aljanna kaddaruha an kwatanta ta ita wannan ah, ko- kofukan ko koran takdiran kwatantawa daidai shan mai sha shako ya fi daɗi haka ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون كما za a sa masu shayarwa gilmadun mukalladun din da aka faɗa a baya za su dinga shayar da mutane ruwa ciki kaji dai an karanta fiha anharun min ma'in gairi asinin wa anharin min labanin lam yataghayyar da'amuhu wa anharin min khamrin lazzatin lisharibina wa anharin min asalin musaffa ga sunan koramu guda hudu ga na ruwa wanda ba su da gubba ga na nono wanda bai ruba ko ya yami a'a lafiya lau ga gorama magudana na giya ga wanda suke shawar shan giya din kaji Allah da hikima ce masu sha'awa don tun da duniya nan wani bai shan giya kila ko ta ce ga giya ce can ina ina ina ba na sha saboda bai saba da shan ta a duniya ba bayan kana so can ma za ka sha sai ka ɗanɗana mana ka ji irin wani take ka ji wanda masu sha suke sha to ai da ma amfanin shan giya mutum ya ji komai ya mai daidai shi ne amfanin shan giya yadda suke sha sun damu sosai ko milki takardu sun yawa saye-sayen hannu ya an yi aiki an wuni an gaje yanzu koma gida masu shafa sai su sha zai komi ya yi musu daidai in kuma aiki ne mutum ya gaji zai je ya sha ya ji komi ya di ko bashi ya mai yawa tunani ya mai yawa kwalwa ta rikice sai su yi mai irin abin da ake mawaya mi ake ce mata ai mata mine ne to resto din nan ko to sai su yi haka in sun sha sai kwalwar dutta su ce sai komi ya koma normal wurin su komi ya yi daidai to aljanna mi za ka yi da giya in dai ba don ka dan taba ka gani ba saboda baka san wadda take a duniya ba tunda dai komi daidai ke a wurinka ko kullo kwalwarka suna cikin sabis kullo ba a cewa ai damanta ba mantawa aljanna wasqawna fiha kasan kana mizajuha zanjabilan wasqawna ana shayar da su yara masu yawo da kofukan nan na wancan na kawari da min fiddatin kaddarwa daga diran kauna biya kasan kana mizajuha zanjabilan wanda yake su wannan kofukan abinda aka yi chemical din da aka hada wannan kofin da shi ba kofi bane zalla kofi ne na aljanna wanda aka hada da wani chemical wanda aka ce ma zanjabilu me zanjabilu sai ka je lahira zaka san irin wannan kofi ga kyawun kallo ga kamshi wanda in ka dube shi ma kamar kallon sai yi abin shan daɗi ma saboda kyawansa to da wannan chemical din an ka haɗa shi ga yaran su je su kawo mai gida ran kai ɗimi za a kawo maka ruwan sanyi ko a kawo giya ko a kawo nono ko madara ko fura an ce wai wani ba sakwace wai kai ta faɗa akwai komi a cikin aljanna na ga irin cikin arawan nan ne da komi akwai cikin aljanna komi akwai cikin aljanna ka su kowa shan hura da yawa komi akwai cikin aljanna akai ta faɗa akai ta faɗa sai ce modibo kamar irin taron wa'azin da muke shin wai kam aljanna babu hura sai malai ce kai hura ko ta sabon gero ita kake so da nono kindirmo cikin sabuwar ƙwarya an aje ta yi sanyi karkashin iccen mangwaro ce wannan kam yanzu na ji batu amma aljanna babu hura wurin irin muka muka ga akwai magana to komi akwai cikin aljanna duk abin da kake zo shi ko yaro ana wa'azi an ga mai komi akwai aljanna yace malam babu burodi halal bai shi burodi ya zani saboda yace akwai burodi mai dadi ko to ma da aljanna ta yi kyau kowa da abin da yake so yana samu za su zagaya cikin aljanna sun mi kake so modibo a kawo kamar dai masu shiga jirgin nan har dai ga samu irin first class din nan ka shige kaga suna yawo za a sa yan yara suna yawo ran kai ɗebi za a kawo maka a kawo lemu ko a kawo ti mi kake so komai a gawo sai an tamba kuma a kawo a zube maka zaɓi wanda kake so ba gobe ka ɗiba za a ɗiba ne a baka da wai duk da nuna mana aljannar ta riga ta yi kusa na ɗan gwada mana samful samful ne ake ka gani eh ka gani to in kana so aljanna rike haka za a yi maka kana me za zuwa janjabilan عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا wai baka san zanjabilu ba ko ai ba za ka san zanjabilu ba sai ka je aljanna kai ainan shi zanjabilu wani magudanar ruwa ne tusamma salsabilu wanda ake ce ma salsabilu sai ka je za ga salsabilu dai suna dai ka san akwai dadi ba irin na duniya bane sai ka je lahira za ka gani magudanar ruwa ne wanda ake ce ma salsabilu can in ke aljanna ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura Allah ce kai ina gaya maka daɗin aljannan nan don ka ji shagwabar ta yi yawa ka miƙe ƙafa ka yi ƙoƙari ka zare damje ka samu aljannan nan fa kar ka yi wasa na baka tallan aljannan lahira fa kar ka bari wannan romo ya wuce ka aje lahira duk wannan jin daɗi da bacaniya da ake kace kana wuta ana babbaka ka haba ai kai kunya kai kunya an gaya maka duk ga daɗin nan inda ko na boye ban gaya maka ba na gaya maka kuma ga abin da za ka yi ga hanyoyin na nuna maka fade na hun najdai ko na gaya maka ina da na sabila in ma shakiran wa in ma kafura bari ka ji ba shikenan ba wa duba alaihim wuldan mukhalladun yara wuldan yara mukhalladuna wanda suke ba sa ƙara girma ba sa tsufa haka kawai Allah ya su mukhalladun dawwame ba wai ana nufin dawama aljanna ba dawama aljanna kan duk wanda shiga aljanna ai ya dawama ba ya fita ba irin wuta bane dawama kan kurciya yara in shekara goma zuwa sha biyu su sun bi daɗin aiki bisa ga dacijo dacijo kamin ya tashi sai ya yunkura da kyar shi yasa ake ce musu hafada wato jikoki yasa ake ce musu hafada hafidu jika to abin da yasa saboda gaggawansu ga uban yaro kai kaka ga ubansa ga jika in zaka aiki maza maza wa zaka aika jika jika zai shiga nan da nan hafada nan da nan da gaggawa je kawo maka to shi yasa za a aje mana su za su dinga mana hidima ko ba za su tsufa ba balle su tsufa kace kai wannan yayi tsufa kwarai ka san cikin abin da aka faɗa a baya na alamar tashin kiyama shina daga ciki idan yaro ya mai da dattijo masinjan aiki kuma haka ne ai yanzu ko duk mafiya ofis ɗin da ka tafi yanzu a ministries duk mafiya da ka tafi sai ka iske masu gadin ƙofofi dattijawa ne bisa ga masu ofis ɗin sai ka iske wani warin ɗansa ko warin jika ce kai dala kiran masinjan can wani ƙararrawa ma yake taɓa kar sai zabura yanda ga san dai mai neman a bashi ya ji an ce zo karɓi sai ce ko a guda ne ranka da bi kace je can ka gaya masa wancan ofis din nan wani namba kaza ce zo ina kiransa sai ya sheka da gudu yana gaggawa da cijo ka gani wannan alamar tashin duniya ne ina daga cikin alamin tashin duniya yara su maida da cijawa masinjojin aiki kuma kaga wannan ya zama hakan su ko bayan da suka iya to duk da haka dai shawaran mu anan komi mulkin ka in dai da cijon nan shine mazin janka to ka lallaba masa baka sani da Allah zai da kai ba lallaba masa maka taimaka masa ka sa shi aikin da yake iyawa da yake shi yana son a sa shi aikin don aka tura shi daga wurin kuma zai je shi kamun kafa a dawo da shi saboda bawan Allah ba da wurin da yake samu abinci in ba nan ba ba hana su yi ba uku ba hana ku sa su aiki ba illa dai an ce alama ne tashin duniya kuma yana da cikin alamun tashin duniyar mulkin yara yara su zamo su ne masu mulki ko da yara suke ta alfaharin a basu mulki a basu mulki ai mulkin yaro hadari ne wallahi mulkin yaro hadari ne amma yara suna nan suna ta zanzambulle wai yanzu tainuwa ta gaba yara za su yi mulki su kai mu ina naje su kai mu ina yaro ai alamar hadari mulkin yaro mulkin yaro akwai hadari a ciki saboda haka to ko babban dai duk dai haka dai Allah dai saita mana daidai amma dai alamun tashin duniya yara su zama su ne da mulki kuma yanzu duk mafi yawa haka ne ga shekara arba'in ne abin da ya kasa saboda haka babu tunani babu kunya babu tausayi duk mafi yawa ga shegantaka ga girman kai ga nuna isa to kai da cijo ba sai ka kama kanka ba dole ka kama kanka don karka da wulakanci wa duba alaihim wuldanu mukhalladuna yara da mamami suna zagaya musu don su yi musu hidima amma ba yara ba irin waɗanga na duniya ba fa wanda wani zai zo yayi datti wani yayi wargi cikin ƙasa kafafunsa sun lalace ta ga maka cin bida ta lalace wallahi ba irin su bane kai idza ra'aitahum in ka ga waɗannan yaran fa hasibtahum lu'lu'an kana zaka ce ko lu'lu'i ne aka kado saboda kyawun jiki yana kyalkyalniya yana sheki yana shainin saboda haske da kyawu mansuran lu'lu'in kuma tatacce fa ba wanda yake ba tatacce ba tataccen lu'lu'i ka san ko biya gaje maka tatacce bai dai da wanda ba tace ba وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله جي تو كنجي داي ina nan ina ta muku tallar abin da na ajiye muku na gaya muku tun farko farkon karatunmu inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahum aljanna duk wannan abubuwa na ba ku sufa amma sharadi kawai rayuwanku na sayi ku zama bayina na gaske bawa ko baye mai gidansa jayayya ba zai ce zo ki kaza bai ce ba zan yi ba ka zama bawa na gaskiya wato duk abin da ake faɗa ku bari dai aje lahiran ban faɗi komai ba ma a cikin abin da yake cikin aljanna din nan in na faɗa muku ma ai sai abin yayi muku yawa kai bari in ga maka gaskiyar magana in ji Allah wa idza ra'aita samma can fa samma can fa idza ra'aita in Allah ya kai ka kaje zaka ga na'iman ni'imomi wa mulkan da wani irin sarauta kabiran mulki isasshe ba irin wanda mulki na banza ba don duk mai mulki mulkin bai ishe shi ba babu wanda mulkin sai ishe shi don lokacin da waɗanga sun kabi ka wannan sun ce ba su yarda ba lokacin da sun ce sun yarda kana kurin ka samu wannan ba wani mai mulki wanda kowa da mulkinsa a duniya babu shi babu wani mutum mai mulki wanda kowa yarda da shi sai dai a ce wannan su yarda kuma kullun wanda ba su yarda da shi din nan ba shi mai mulki damuwarsa su in dai mai dan siyasan kwarai ne damuwansa wanda ba su yarda ba su yarda shine bukatansa to in kun je can za ku ga na'imomi fiye da wanda na faɗa wannan samful ne kawai na baku tallace nake muku don ku yi kokari ku saya za ku ga kuma mulki don boye maganar mulki bana za ku ga mulki kabiran babban mulki ba irin na duniya ba to anan ya za a yi kenan an je lahira ubangiji ya yi tambaya kwanakin baya mun karanta a nan Allah zai yi tambaya ce limanil mulkul yau yau waye da iko waye da mulki kowa mai kyale ba wani shugaban kasa ko wani dan majalisa ko wani mai martaba ya ce gani kai waye mutum wallahi kowa ta kansa yake yi ai ba ko yadda da a ce ka taɓa mulki ranar da wani ka taɓa mulki ka tono wani silali tukuna dama dai sai an tono a mutum ne maka ya labe ko ba iya labe ba to can an ce Allah zai tambaya waye da mulki kowa ya kyale ba mu iya faɗin magana sai Allah da kansa zati da zati ya ce lillahi alwahidul qahhar sai ni ina da mulki to ka san dalili yanzu ba kai ga hisabi ba musan da ake wannan magana amma yanzu kuma ana maganar an shiga aljanna ne yanzu duk wani mai mulki an rushe mulkin duniya lokacin da Allah ke cewa limanil mulkul yawm ba a nada na lahira ba tukuna domin duk wani mai mulki in sarauta ce in wani gwamna ne in wani shugaban kasa ne wani ciyaman ne ranar da ya mutu fa ko ba ku tube shi ba ya tuku na ce ko ba tube shi ba ya tuku mana kowanne irin mulki yake da shi da an ce ya mutu to ka tabbatar da wa ya tube fa wa ya ture shi Allah sai dai ku sa wani ko za ku bar shi ku ce gagawansa shine sarkin mu mi zai yi muku babu saboda haka kowa riga ya mutu tukuna an zo an yi mutuwa gaba daya yanzu an taso za a zo a yi hisabi to lokacin ne kamin a yi hisabin ana cikin wannan halin Allah zai tambaya limanil mulkul yau bai da mulki ba na da lahira ba riga aka yi hisabi ba aka ce yan aljanna su yi aljanna yan wuta su yi aljanna to idan an yi aljanna kan an nada mulki kowa an bashi mulki an bashi gidansa an bashi gilmanin mukhalladun shi yasa Allah ya dawo da batun mulki anan fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira zaka gani imomi da yawa zaka ga mulki babba ba irin mulkin duniya ba wasu yadda wasu ba su yadda ba alhamdulillah lokaci yayi to Allah ya mana gafara Allah ya bamu irin wannan da fadalarsa da rahamarsa duk abinda muke so na alheri Allah ya bamu abinda muke neman kariya duka na sharri Allah ya kiyaye mu gare shi Allah ya biya bukatunmu Allah ya biya bukatun wanda suke musu addu'a Allah ya zo da mu lafiya Allah ya zo da kasan mu lafiya marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu jinya gida da asibiti duk Allah ya ba su lafiya masu mulkin kasan mu nan Allah ya saita mu da su daidai ya ture mu da su ga abinda ba daidai ba mu ma Allah ya muna haka barka annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah Allah ya kara musu karama amin bismillahir rahmanir rahim fatiha salatul fatihi rahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن آمين الصراط المستقيم آمين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير آمين.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين.
الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق آمين.
قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله لله رب العالمين